الرحمن الرجيم إذ قال نوح لأهله إني أملك نارا فآتيكم فآتيكم منها بأمر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تسلمون فلما أهدي عن دون قرية حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقل قالوا لا تخف إلا وخاف لدينا المرسلين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mu koya mu komi cikin ikonsa da ƙaddara wasa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tafsirin alƙur'ani mai girma a wannan yammaci na ranar alhamis a yau muna sha shida ne ko sha shida ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da biyar ga watan uku na shekara dubu biyu da ashirin da shida miladiya har yanzu dai muna wannan sura mai albarka suratul baqara a jiya mun kwana aya ina ji ta hamsin da tara ne ko a yau za mu tashi aya ta 60 a ranar yace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ استغفر قال لهم فقل أضرب بعصاك الحجر فانطلقت مثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من ذكر الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين
har yanzu dai ana cikin bayani ne game da yahudu na bani isra'ila allah subhanahu wa ta'ala yana ci gaba da lissafo mana ko kudayo mana irin ni'imomin da yi a gare su da kuma irin sakayya da suka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala mana rashin godiya da suka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala har yanzu ya zo wannan wata ni'imar ce Allah zai ambata mana domin su ita ale kuma ni'ima ce mai girma wadda ita kanta ma ko ita kaɗai ta ishi su ma Allah godiya su bauta wa Allah kada su haɗa shi da kowa amma ni har yanzu ba su ma Allah godiya a kai ba sai ma ƙara bishirewa Allah su gai da kuma tsaurin kai da suka saba yi yanzu wannan ni'imar ita kuma lokacin da suke cikin wannan kaso na imuwa mun karanta a baya Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su da su je su yaƙi wasu mutane su bidda su da garin su zamana a cikin garin suka ce a su ba su isa ba Allah bai isa ba Musa in har ya damu su zo da shi da Allah su je su yaƙe su wannan magana ta yi nuni izhab anta wa rabbuka faqatila tafi da kai da ubangijin naka su je ku yaƙi mu da inna ha huna qa'idun muna nan daram da ban motsa ba shi ne Allah subhanahu wataala ce muka buga musu inuwa ta shekara arba'in suna inuwa a bayan ƙasa to amma kun ji a wankan karo duk da inuwa da suke kuma Allah subhanahu wataala ta ni'imar da ya musu ake saukar musu abinci daga aljanna ba tare da wahala ba kawai sai dai su wanke goma su saka biyar amma ita ma za mu ji a nan gaba yin yaya ita ma wannan ni'imar da aka musu mu za su faɗa wa Allah a kanta yanzu ni'imar da Allah subhanahu wataala ya ambata mana ita ce lokacin da suke cikin wannan ni'ima a cikin sahara a bayan Allah saboda haka sai kishirwa ta kama su babu ruwa ya san ko in babu ruwa kuma hallaka ce ana cikin tsananin bala'i bukatar ruwa shi ne annabi musa ya daga hannu ya kira ayyar da allah subhanahu ta'ala allah ya agaza musu akan allah subhanahu ta'ala ya taimake su ya samu musu da ruwan sha ruwa da za a sha kuma a yi wanka a yi bukatoci da sauransu don dole ne sai da shi ruwa abokin rayuwa ne shi ne sai allah subhanahu ta'ala ya yi wahayi ga annabi musa ya ce to abin da za ka yi ka bugi dutse da sandarka ba ma ta tana kusa da dutsen ne Allah ta ka bugi wannan dutse da sandarka kuma dutsen wata babbar mu'jiza dutse ne da ba a taɓa masa tsammanin ruwa irin sulɓulɓulin dutsen nan wanda yake da taurin ka ga da shi zan kai ruwa babu shi amma shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ka wata mu'jiza sai Allah ce wa annabi Musa sa sanda ka ka bugi wannan dutse ya sa sanda ya bugi wannan dutse yana bugan wannan dutse sai ida idanuwan ruwa sun fito da jikin wannan dutse kuma ido ɗaya ɗaya ɗaya har ido goma sha biyu kuma wannan dutse ba wai karamin dutse ba ne ba tunda kowane ido kuma yana nisa yana da rata da ɗan uwan shi ya sanya ita ma mu'jizar Allah yi ita ma sai gobe kabilun bani Isra'ila muka ce musu kabilu muka ce musu karantar da fita bani Isra'ila kabila goma sha biyu adadin ɗayan annabi Yaqub tunda shi ne muka ce shi ne Isra'il mun karanta baya shi ne Isra'il ni ake nufi da Isra'il kamar ka ce Abdullahi bawan Allah to saboda haka tunda ƴaƴansu ne shi ne ake cewa ya bani Isra'il ya ku ƴaƴan annabin Allah annabin ƙwarai shi ne annabin yaƙu mana ya zuriyar bani Isra'ila to su ƴaƴan goma sha biyu to saboda haka gwargwadon ƙabila kowane gida ko da ɗaki ƙabila ce kowane da jama'a sa da jikokinsa da tattaɓa kunnansa da sauransu a lokacin guda lokacin da mutane suke kishi ko suke yunwa in aka samu abu guda to saboda haka sai wani abin sai da an zo aitar da rubutu a kan shi karshe su a zama katilan wa makatulan wannan ya ture wannan wannan ya ture wannan wannan ce da yadda ba karshe ne har sai a yi faɗa to amma dan Allah ya kasu sauƙin abin ku ba sai Allah ya karkasa su sai ya fitar da ido goma sha biyu kad alima kamar da Allah ya faɗa mana kad alima kullu innasin mashrabu ma'ana kowace kabila kowane gida ga mashayarsu kenan wannan kabila ba zai je can ba barantana a yi cinkoso har a yi hayaniya kaga shi kanshi wata kulawa ce mulkai shi kadna ce Allah subhanahu wataala ya nuna musu idan Allah subhanahu wataala bai ga dama ba sai ya fitar musu da ido guda ɗaya ga shi nan ba ƙariya zai ba amma ni kafin a sha ruwa kuma za a sha ruwa da wahala wannan ya biya ma dan ɗan shi ba shi ma wancan ce wancan ya ture shi wancan kaza amma ku sai Allah ya raba idanuwa goma sha biyu mana ga magudanya kowa da shi da zuriyarsa su zo su wannan zo su sha wannan ba zai shiga na wancan ba wancan ba zai shiga na gaba kaga a nan ma kai ɓangaren wannan yana nuna mu'ujisa ta zahiri da Allah subhanahu wa ta'ala yayi annabi Musa amma duk da haka waɗannan bayan Allah Yahudu sai da suka bijire suka kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala to shi ne Allah zai ba mu labarin Allah shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa istasqa Musa wa istasqa Musa li qaumihi Allah subhanahu wa ta'ala ce ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ambata ma bani Isra'ila ambata ma Yahudu wannan labari lokacin da annan musa ya nemi shawarwa allah subhanahu wa ta'ala ya shawar da su da shi da mutanensa suna cikin wannan duniya ta shekara arba'in a cikin dajin allah babu ruwan sha ga su kuma suna kusa da hallaka annan musa ya daga hannu ya nemi allah subhanahu wa ta'ala ya cece su ya gaza musu fa kun yadda rubbi asaka al-hajar allah subhanahu wa ta'ala ya muka ce wa annabi musa muka yi mishi wahayi ka sa wannan sanda taka ka bugi wannan dutse da yake kusa da kai ko kuma a'a dutsen da yake can ka je ka buge shi saboda haka da ya bugi wannan dutsen fanfajara ta minhu isnata ashara aina ashara ta aina ma'ana sai ga wannan dutse ya ɗaukuje idanuwa ɗaya har guda goma sha biyu domin gwargwadon ƙabilarsu قد علم كل اناس مشربه الله سبحانه وتعالى ce kuma kowace kabila ta riga ta san mashayarta domin don ka samu jayayya don ka samu rikici da gardama har abin ya kai katilan wa makatulan kullu yashrabu min rizqillah Allah subhanahu wataala ke ce musu ba su ba dan halin ku ba ku ci ku sha daga min arzikin Allah subhanahu wataala ga abinci an sadaukar muku daga sama ga kuma man da salwa an sabgar muku daga sama kuma ga ruwan sha ku ɗan ruwa ku gaure wancan ku ci ku sha ku hadu an mari'an sa'annan ku ɗauka ku yanka ku yanke ku fata ku duk ku fata ku ga shi Allah ya ba ku ci ya ba ku sha ba tare da wahala ba saboda haka wannan ni'ima ce kai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma yahudu bani isra'ila amma ni har yanzu yahudi ba su tsaya ba akan bautar Allah subhanahu wataala sai mu jira Allah su kai wala ta akwai da arabin mufsidi Allah ya yi ne a bukatar mu a gare su ka ji da zai da kasan ɗan ne ne haka Allah ke lallashin su wala ta asau abin da muke so a gare ku ya fi da ni isra'ila kadda ku je bayan ƙasa kadda ku riƙa baya shishigi da zalunci a bayan ƙasa kawai shi ne a shekara Allah ta wata ya san mutane ne maƙarnata kuma ku gani yau duniya duk wannan ƙarnar da ake yahudi duk wannan ta'addancin da ake a duniya a kai wancan ƙasa hari a kashe wancan a kamo wancan a jefa gama wancan a sama wancan takunkumi a karya wancan a yi magunguna na banza a kawo polio a kawo duk wani cuta da su corona duk su ne masifar su ce kuma shi sun yalata yala ta a kai fil arabu musulmi ka shi kadda kun tsabawa a bayan ƙasa tana makarnata da shi kuɗa na yi iyayen ake ma wannan magana yau da ƴaƴan jini ya biyo jinin mabarnata jinin ɗan ta'adda jinin azzalumai waɗanda ba sa son gaskiya ba sa son zaman lafiya Allah sai wata rafi kada ku kasance kuna barna kawai ka bi da lallashin da Allah ke musu kada su yi barna ba nisa su zanna lafiya shi suna duk inda ya da suke babu zaman lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya san cewa manzon Allah da ya zo Madina ya tambaye suna kere da madina saboda haka ya san da basu zama lafiya ba ya umarci manzo Allah ko ya sanar da shi ya manzo Allah ya yi sulhu da su amma sulhu bai je ko ina ba sai da suka sadu wannan sulhu ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ya kunyata su ya walakanta su يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمن فاعتدوا يا أولي الأبصار. to kun ga wata nuna da Allah ya musu ita kaɗai ta ishi godiya a Allah ta ishi sama Allah godiya amma ba su mishi ba sai Allah ta wata ya sake faɗa mana wata ni'imar sai Allah ce mishi
وإذ قلتم يا إنسان يصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وطولها وعدسها وبصلها قال أتذكر به الذي هو أبواب الذي هو خير اهدني نصرا فإني لكم ما فعلتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق نعم ذلك بما عصوا وكانوا الله أكبر ku zai da wannan ni'ima da aka ma rabi Isra'ila ni'imar da ba a taɓa ma wata al'umma ba a duniya sai su kana duniya ba ka je aljanna ba amma ka dinga cin abincin aljanna kana duniya ba ka je aljanna ba amma ka dinga shan abin shan aljanna yahudu kaɗai Allah na wannan ni'ima ku duba da ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ku duba tun da Allah fara zamo mana abincin aljanna duk duniya har a lahira ta kare har a ta- a tashin alkiyama ba an gama daga su ba za a sake ba su kaɗai ne wanda aka zagi wa abincin aljanna a duniya kuma ba tare da wahala ba kuma alhali suna ɗan kaso suna ma'ana maɓarnata sun yi ma'alla laifi amma kuma Allah su wata lafiya musu wannan ni'ima ya kamata su yi guda ko bai kamata ba to amma bari ku shi sakamakon da suka ci Allah ce wa iz qultum ya Musa ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har yanzu kuna kan da su lokacin da su da Isra'il suka ce wa annabin Allah annabi Musa a lokacin da suke cikin sahara a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar musu da abinci da aljanna suna ci a lokacin da Allah ya fitar musu da ruwa idanuwar ruwa malala a wadace kamar suna cikin gari amma ne suka ce wa Allah ne zan ce Allah mun gode Allah ba zan saba maka ba Allah da bayan ka yafe mana babar ta mana amma ne suka ce lan nasbura ala ta'amin wahid ya Musa ka faɗa wa ubangijinka mu fa ba zan mun gaji da abinci guda ɗaya kullum kai soyayyen kaza sai da bunda ka mana kaya kaza a soye ko a bashe kuma ga ruwan ya fi zuwa nan ya fi zuwa ba wani ruwan daɗi ne wanda saboda kamar yadda zai sai an ɗan sa mishi ruwa an ƙara ake sha kamar dai ka ci abin da ka nemo bai sarka nemo wani abu ya mai ɗan ba zai suka sa wanda ko ni da bai bai kama ka abu kuma na aljanna ni suka ce ya musa ya kai musa faɗa wa ubangijinka lan nasbira ala ta'amin wahid mu mun da da abinci guda ɗaya wallahi ba zan iya haƙurin abinci guda ɗaya ba kai haka nan muna zanne abin san ko mana da kaza a tsoye a gashe mutum mutum mu sha kai ba tare da mun yi rubutu da mun yi wahala kawai haka ne daga ce sai ce daga ce sai ɗan ce kai ba ba ba ni da jiki ka tada ila na rabbaka kira mana ubangiji nan naka faɗa mishi ya faru da zamin matan bikin ahad subhanallah ya fitar mana da abin da kasa ke fitarwa a ba mu fili kawai a mana ruwan sama ruwan shuka mu je mu shuka mu noma mu fitar mu su noma abin da muke so to haka ne da yanzu wani ba a wani wahala ba kai wani wahalar ba noma arziki daga Allah kawai amma ne sai suka ce tabba ila na rabbak Musa ka roƙa mana ubangijinka ka kira ubangiji ka faɗa masa yukhrij lana min batitil ard ya arsa mu da abu abincin da ƙasa take fitarwa abincin da ƙasa take fitarwa mu yanzu mun kyamata wannan da ishe mu mu nake ce min bataliha saboda haka a fitar mana da matsatsaran ƙasa kayan ganye kayan lejin da kuma abubuwa tumatir su faburan su ware ne ta karnuwa wata sa'iha da abin da ƙasa take ɗorewa a ƙasa irin su dankali su ku su kankana su yaguta gwaza su doya da sauransu su kan dukkan wa kuma irin su albasa irin su tafarnuwa wa adatiha irin su wake waken suya waken masar waken yayi da sauransu aiwa kowa ya ganda in wata ma kuke so koyi wata in Allah akbar ya ga kaliha da albasa nan malamai suka ta kun sun su ma wasu na fassara shi da ba tafarnuwa ba amma suka ce tun da albasa ta zo kusa ta yar uwarta da fim amma tana nufin tafarnuwa ne a nan da sauransu saboda kai faɗa wa Allah mu irin waɗannan muke bukata mun gaji da wannan abu abincin aljanna a yanzu a damu namu na duniya na ƙasa ya mu noma da kanmu fitar ka karya da kyau ka lankwasa karoti ka lankwasa yayi ka soya ka dafa abin da kake so amma kai annan da zaka kai kaza a soye kai kullum tsuntsu a gashe قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير تنظر ما تجي أتستبدلون النبي موسى يجي كاي شين ده كيف يعرف الله يا بلا أجي ساتبين الأمم المصورين كيف كبيرة تنظر علامة شيء كيف يعجب بسم يا كيف يعجب yace a tastabdiluna ne muka ne yace ya mu duk ni'imar da Allah ya maka duk kyautar da Allah ya maka duk mana da Allah ya maka ma'ana ka yace ya bayan Allah yanzu za ku nemi canza allazi huwa adna abin da yake da kaskanci wahala duk da jibo khairu da abin da yake alheri ba tare da wahala ba yanzu kuma abin abin da ke yi wahala kafin ka same shi a kan abin da kake samu ba tare da wahala ba wasu irin mutane ne ku ma'ana shi kansa annabi musa yana kyamar yana mutunta yana damuwa da wani abin nasu don tambayar ma ce akas tabbuluna ku fifita na Allah ku zo kuna neman abin da sai ka noma sai ka tara ƙasa sai ka yi noma sai ka yi ƙunshi kai ga dauda ga wahala ga zafi ga yiri suka ce annabi Musa mu dai shi muke so faɗa ma Allah in kana so a mishi yayyan da su suka ce kai Musa mu ne yanka ce muna so faɗa wa ubangiji fadda ila na rabba ka kawo ubangijinka ka ga abin ma ko dan saka ma ba su faɗa ma ubangijin a a fadda ila rabbak fadda ila na rabbak faɗa ma ubangijinka kamar su da masu ba kamar su da masu to ya hudu ba ya shi ne wai yanzu wai yau da wasu suke cewa wai an zalunce su a bayan ƙasa wai ana nema musu aiki wai gafarci za a musu kai ɗan adam ubangiji ne ya tsine musu ya kai kace to da kai da kai da su gindin da su tsinan musu tsinan ta gaba za su da kuma gare su wallahi kuma ku sa ido ku gani amurka da turai da suka ɗaure musu bibiya ake iskancin nan ko wallahi duk wanda allah ba shekaru ne ba ne ka ba kawai wannan hukun don a walakanci a kaskantace kuma lokaci ya kusa insha Allah sun yi shekara arba'in da mu ƙololuwa duk inda kai arba'in ka kai to sun yi arba'in ta zalunci da aka kwato kafin su gudu yanzu kuma suna arba'in ta biyu ta ƙarshe arba'in ta biyu ta ƙarshe ta zalunta insha Allah daga nan da zuwa yanzu ba muna domin ne da sai su ko zuwa domin trans wanda Allah su wata lafi shi ya zama mamaki a a wajen kankar don kan da zuwa domin trans insha Allah wallahi za ku ga abin da zai faru insha Allah duk wanda Allah su wata lafi tsaye da ga sai ya gani in babu da rai sai kun faɗa hannu wanda ya kuma sai ce gashi sun zo ƙarshe kawai lokaci da ake kira daga su har amurka har turai ka ga wani abin da suka yi ɓarnar ce ta ƙarshe wani abin da suka ma falastinawa da kuma yanzu suke kai ayi to ɓarnar ce ta ƙarshe da mu Allah subhanahu wa ta'ala la tursibunna fil arabi marratayn wa la ta'alunna ulwan kabira karatu alƙur'ani ne mun zo karanta amma fa abin da dan kai kuke ke gani abin mamaki duka Allah ya faɗa mana Allah ta waqade na ila da mu Isra'ila to sai Allah ta yi Allahu Akbar. Ɗan uwa wallahi wannan wani gane duniya ne gashi Allah ke faɗa mana. Allah ce wa ƙadaina ila bani Isra'ila. Mun riga mun hukunci ga bani Isra'ila. La tufsiduna fil ardi marratayn. Za ku yi ɓarna su biyu a bayan ƙasa. Wa la ta'allimna uluwan kabira kuma za ku ɗaukaka a duniya ɗaukaka mai girma ana shaye ku ana tsoron ku ba ne sai taɓa ku saboda an taɓa ku kuna gindin uwa mai gumurin ku ma'ana ne kamar hikima ce ta harbi karsana sai ka jiye da ƙarfi sai ka ga ashe a bayan wani abu kake sai sun ɗaukale in ka daga kai sai amurka ta ce maka kaza can sai a yi shiru ta a bayan babban katanga saboda haka to yanzu Allah ke zafi barna su biyu barna farko ita ce shekara arba'in daga lokacin da aka zalunci aka kwafi kasar al'umma bayan Allah aka danne su aka ba su kasar mutane kuma aka tattara su tangal tangal tangal aka tattara su har suka zama ta tsiya arba'in farko ta wuce daga lokacin da suka cika arba'in nan yanzu sun yi ƙarfi suke ganin duk duniya kowa ya gasu tsokal hancinsa sai su dandal hancin ka kuma baka iya su zage ka su buge ka to yanzu ana cikin wannan arba'in ta biyu ita ta ta zo ƙarshe sai ku duba daga lokacin da aka kafa ƙasar bani isra'ila zuwa yanzu shekara nawa kenan arba'in biyu ne yanzu ta kusa cika ta biyu daga karan saki ne ko karan kwallo ne karan saki ne ko zuwa yanzu shekara nawa eh ana kusa da mamin ko to arba'in farko ita ce ɗan mata farko da Allah ya ce yanzu ana cikin arba'in ta biyu ai da mu duk barna idan mutum ya cika ya kai kaza ko ina da dalili ma'ana mutum ya kai ya cika ya gafurta shekara arba'in duk wani ne ya taso ya gafurta ne abin da ya ga dama shekara arba'in cikar gwarzantaka shekara arba'in ne cikar ƙarfi shekara arba'in ne sun yi shekara arba'in ta farko ta ƙarfi yanzu kuma ta biyu da sulasar ta ƙarnacci ta biyu da tafsirin da fil'adar da maratabi wani ta'adun na uliyar kabila kuma sun ɗaukaka a duniya ana tsoron isra'il saboda ni saboda amurka ita ta ɗaure musu girbi su yi ɓarna ba abin da za a ci yanzu ka duba iskancin nan da aka yi da amurka da isra'ila suka yi wai turai da ko a turai da ko a zarjik suka ce a kori umar ya sa zauna a kori jakada iran amma daga cikin su wani ya tashi ce ka abu amma akwai abin kunya yake faɗa musu ɗan uwansu ne yake ga isra'ila ta yi genocide ga falasɗinawa amma ita ba a kori ta tsaye inda ba sai ita yanzu iran da taɓa ta aka yi kuma ta ne da martani yau za ta nemi a kori jakadanta da ture da ɗan uwansa ke faɗa musu wani abu kun ga ɗaurin jirgin kenan duniya ta zalunci ƙarara dan yiwa ne da dan buwa to an kusa insha Allah daga nan dai kafin benin france arba'in ta cika zai wuce da ina zuwa benin belfast shi ke a wajen kan yi tsoro ku je da zan kare to insha Allah ku jira ku gani lokaci ne insha Allah to an zo so mun taɓa ne kun ga wannan abu da ake ku jira insha Allah biyan da Allah ma tsoron insha Allah wannan magana haka take karai ket shi kenan eh shekara ɗaya ko saura sabon rubutan ne ba to insha Allah arba'in biyu ne kawai insha Allah kuma an yi tsayar an kama ta biyu yanzu ana ciki yanzu wannan barna da suke ƙololuwar barna ce ƙololuwar cika ce ma'ana yanzu yadda sun gahurta duniya ba wanda ya sai musu abu ina gaga yanzu shi ne suka buɗe suka tsokolo yanzu in mu take kasancewa ko mu take zama ta zama an ba uwar makaho kashi shi ne kawai shi kuma akwai karkashin alƙawarin Allah ne in Allah ya mana tsawon rai in dai muna rayu za ku gani ni dai na ce daga bakin kafin birnin France za ku ga abin da ya faru amma dai kololiyar an cika bakin daga birnin tsanin da set ko an cika marrate wala ta'aluna uluwan kabira insha Allah dalilai kuma duka malamai sun katar na akan waɗannan maganganu hujjoji da cewa duk cikar abu arba'in ya arba'in ko annabi za a yi koshi ya kai arba'in ma'ana ya cika kamala in ne ne bakin arba'in ka cika kamala ka cika ɓar in maɓarnaci ne ma kai ka kai in na kirki ne ma hankali ya kai don duk kuma wanda ya ba arba'in baya ba ga alamar shirya a kansa ba to wa iyasu billah da wuya kuma ka gani ya shirya wasu malamai suna cewa duk wanda ka mutum da ka gani wasu da ya ba shekara hamsin baya amma babu alamar shi biya a tare da shi to shi kenan kai hakuri da wannan su ma sun dan sa rata ne dan ka ake bakin arba'in in dai daga arba'in mutum bai kama nutsuwa ba to kuma shi kenan ko mu yi a cika arba'in to sabar haka Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayani ko biyu ya hutu wannan fa su ne yahudin da yan boko mu aka karantar da su kafin da yake yan boko mu da yawa ba alqur'ani makaranta ba kawai abu turai suka ce mu turawa suka ce shi ne kirka ta ce a no ai ta ce ya za a nuna an nuna musu kabilanci ne man birna ai wane ne kai dan gami dan wannan boko ne kuma ba aya ba hadisi kawai saboda an karantar da shi wannan bilancin bai iya makaranta addinin ni Allah yake nufi Allah bai nufi ya kuka san su kuma dan saboda ni'imomin da aka yi nan muke ambata wata al'umma aka ma a duniya ba su ba annabawa dukkan annabawa a cikin su ne annabin ƙarshen Allah ne annabin ƙarshen zamani da kaɗai Allah ya fitar daga cikin larabawa shi ma ne sun zamna sun tsare suna tsammani daga ciki ne ya tashi madina ai da ba a madina suke ba saboda sun karanci inda annabin ƙarshen zamani zai rayu ya zamna a cikin attaura aka nuna musu a gurare ne gadi suka bincika duniya gaba ki ɗaka ba inda gurin da ƙasar da take da dabbobi sai nan madina suka zo suka kama guri suna jiran annabin ƙarshen zamani ya bayyana su haɗu da shi nasu ne dama sai kenan sai su kiɓa duniya ka baki da su ne da abin da Allah shi ne zamun kuntani da yansu domin irin da suka faɗa ma ƙure larabawa in larabawa sun musu abu sun ce to zuwar wani da zuwa ɗan ƙasa ne ba ko zo da mutane sai muna jira akwai annabin zamani ƙarshen zamani zai zo ɗan mu haɗu da ku ɗan faɗa ma ƴan garin ku kuma a wancan lokaci Allah ya ya bamu labari har albarkacin annabin suke idan yaƙi ya same su ko aka sun karo su ya zama sifa sai su zamna su roƙi Allah su kama kafa ya Allah albarkacin annabin ƙarshen zamanin zaka turo Allah ka biya mana bukata Allah ka kare mu Allah ka bamu nasara kuma sai Allah ya ba su nasara to in ba san annabin in ba san ta ina suka san har su yi abuwa da sunan shi kuma kun shi ne dalilin a asalinsu ba a nan suke ba ga ƙasar da Allah ke su je su shiga can Falastini suka tsaya kuma Allah ya hujja musu mutanen aka ce yanzu su je su shiga shi ma kuma kun ji saƙon da suka yi wa yaqulu hittatan ku ce kai hitta kada ya sai fita za ku ce habba wai shi ma Allah ya musu izini ne ko su ce hitta kai ya hitta sun rage Allah ko su yi fikirci wai sai wasu daga cikin suka ce kai ba hitta aka ce ba habbatun fi sha'ir ma'ana ƙwayar alkama ko ƙwayar shaɗa kun ga ai tan ɗin yana daidai hibba habba ko da ya bambanci nan ɗa'in nan ba'in ya kai maimakon su waɗi ɗa'in sai suka canza sai suka ne shi ma kuma bayan an ba su kyautar garinka kuma an ce za a yi ake musu ba amma ku duba abin da suka yi jiya an yi da muka kwana a kai ya shi ne ya kai da kadin da kai siyama da mun isra'il ya kai kafa ubangijin nasu da su san su har wani zai zai sa maka ya inje a yi bani isra'ila an ware su an nuna musu bambanci ana waye da sauransu ga kai ga su nan wannan ai alƙawari da Allah ya ce duk lokacin da suka haɗu suka tattari a duniya idan aka bar suka tattari wallahi barna ce za a duniya Allah ta sai mu turo bayan mu sai su ɗaɗɗana musu watsa su yana daga cikin watsa ta ƙarshe ita ce ikilar da musu bayan bukutar nasar daga watsar da bukutar nasar ya musu sai kuma watsawar ikilar bayan sun tattaru sun tattaru ikilar ne ce sharrin ya taɓa ganin sharrin halitta ba irin yahudu da ya tashi kashe su ma yake sa wannan karfoshi asara ne ma ke ba gwamnati eh shi ne sai a tura su a ɗaki a tura musu wannan gas su ne don ka asara ma wannan saboda da itiyar wata gida har yanzu itiyar musulmi ne ba musulmi ne amma ya gano tsarin ne a gari su waɗannan mutanen ku karanci da al'ummar shi ya kuma har abara sun tsari ikilar ba san ikilar ba san kuma labarin shi amma Allah ya gane da ikilar cewa mutanen banza ne ya kashe su kuma amma akwai ta magana da ikilar ne ya ce in tafiya ta ya ya san ya bai kashe su gaba ɗaya ba ya bar wasu ɗan kaɗan wanda ta kuma alƙawari ne ya ubangiji a ɗan bar ɗan kaɗan wanda kuma dan a nuna iri guda to na dan sake bai da kai to ikilar ko ce shi ma ya bar musu wannan ya bar ɗan kaɗan ya ce amma ni duniya shi da zai koko ni ba amma duniya za ta faɗi ita duniya ita ta yi shaida ne ya sanya ikilar bai kashe su yanzu kuma yau duniya tana shaida ko ba ta shaida ba ya ce ya bar ɗan kaɗan don shi bai zai faɗa ba da abin da yake ya fito ko ya ce amma ya bar wa duniya ɗan kaɗan kuma ga ɗan kaɗan aka tattaro su a jirgi karanta ba muku aka karanta katolik aka ɗauko su aka kawo ƙasar palestine ga shi yanzu kuma sun da kuma sun addabi duniya ya ce kai duniya zata ita duniya zata shaida da gaske abin da yake gaskiya ne in ya faɗa da bakin sa za a ce karya ne ko to amma ya bar wata kuma ga shi duniya zai mun tabbatar to alƙawari ne na ubangiji inda suka haɗu ya tarwatsa su a kashe su don in aka bar su kai kabila su kai ƙasa ba su ne su kai ƙasa amurka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un billahi lillahi ba sun kashe duniyar gabaki daya da su suke da karfin amurka su ne da suke tafiyar da amurka gaba ke daya to da duka kun ga irin abin da tatar suka yi to sai ya fi haka barna da tatar da yi sai sun fi haka to Allah ne ke ba mu labarin wannan abu wa amma kai da ka ɗaure musu gindi wa haka tausaya musu Allah bai shirya mu to kun shi kaɗan Allah ce wa duribat alaihim qala atasabbidun allazi wa abna bil ladzi huwa khair ihbitu misra suka ce ni da kai ni ne muke so haka muke so kuma haka za a yi mana Allah ce ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum ku je ku sauka wani gari ku sami gari gari daga cikin gari ku zo ku zanna abin da kuke so za ku samu kun ji ba daga nan Allah ya yanke abincinsa na aljanna aka ɗora musu ƙasƙanci shi ne Allah subhanahu wataala ke faɗakar da mu da ɓatarsu da ɓarnarsu da zaluncinsu da adawa sai Allah ce wa duribat alaihi muzillatu wal maskana Allah ce muka lazumta musu ƙasƙanci da walaƙanci da wahala da kunya sai da kuma ba san kunyar ba ba san ta ba don da ya guje maka karya ba wani abu bane ba don ya guje ya saba maka alƙawari ba in kai ma alƙawari shi bayan da banza ya saba alƙawarin Allah ma barantana naka kai in ya fi mutuncin Allah barantana kai kai in a cikin littafin su ne ke faɗa muku talmud ko talmud har zagin Allah suke a ciki wani littafi ne na musamman na yahudu a can da suke ta duniya ga baki ɗaya ni suke nufi da duniya ya za su yi mata saboda haka su addini su ya basu garcen wani ya shiga yanzu waɗannan hauka da kiristoci suke da yayi da zai israeli yi yayi da sauransu aikin bangar wallah sun tsare sun da sun tsare da kuma tsare su ba ta buƙatar wani ya shiga addinin su su kai shi ne kuma uwa ita ce saboda haka ba zan san uwa ne su jini uwa ne in dai jinin ka kuma to da jinin uwa to shi kenan ta inda suke kuma suna sibile in kansu sun san adadin yawan sun san da sauransu kuma kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana suna kyamar tutuwa ba sa son mutuwa ku bi da wanda suka yi gidan ƙasa bin gidan kan mutuwa ce don kasu mutum amma mu aina ma ta komo da rukun mota a can mutuwa za ta tabda su yadda sun zefa yanzu a yi barna sai su kunna a rafi da kowanne tana zuwa ya shige kowa sai shige gidan ƙasa a gidan ƙasan a can ne daga can aka shige ba za a fito ba insha Allah sai su ya hada yin in ka tamar nawar mota in kuntum sadiki ya Allah ce wala ya tamar nawar abadan yi ma kaddamata aidihim inda kake kin mutuwa to da yahudu ya fi da kinta yau da ahadin alfasana kun ji hannun duk da kun zama Allah ne ke faɗa a kai ba kawai matsalar an ɗauke hankalinmu ne akan karanta-karanta na duniya su roman su wa ɗaya ko kuma lafi bar alƙur'ani amma billahi ne zai karanta alƙur'ani zai ga komi dalla dalla ƙarara kifi na ganin ka zai koma da alkur'ani duk Allah ya mana bittaye a kansu kuma lokaci ne insha Allah kuma lokaci ya kusa bayan haka sai Allah ce wa ba'u bi gadabin min Allah suka koma da fushin Allah subhanahu wata'ala Allah ya yi fushi da su fushi mai tsanani zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna nabiyyan bi ghairi haqq me yasa ya Allah ya fushi da su ba dan bai san su ba a'a kai saboda wannan kafirci kafircewa kafircewa ni'imar Allah kafircewa da'ar Allah kafircewa biya da annabawan Allah manzannin Allah wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairi haqq sai a cikin su ne duk a duniya ba a samu kabila da su kashe annabawa sai ya fi bani Isra'il idan annabi ya matsa musu ba kashe shi zaki shi kansa annabi annabi Isa ba kashe shi suka yi ba ne kashe shi suka yi Allah ya tsoratar da shi kuma su a nasu sun kashe shi Allah ne ya faɗa mana ce ba shi bane ba amma su a nasu sun kashe shi annabi zakariya ya kashe shi su suka kashe shi annabi yahaya ya kashe shi su suka kashe shi kuma duka cikin su bani isra'ili saboda mu kawai duk inda wanda zai faɗa musu gaskiya to shi ne kiyansu ne ko yanzu yau a duniya duk ƙasar da zata faɗa ta ce abin da ake yi ba daidai ba ne ba amma misal ɗarke duniya ko kuma abin da isra'il ta yi wani ƙasar ya ko wani shugaban yana sha bai sha in ƙasar turai ce ma za ka ji amurka ta ce mata ta ja mata hankali ta ce in ba haka ba za ta sa mata takunkumi in kana so ka ga kuwa ɗinka a matsayinka na shugaban ƙasa ko wata ƙasa ka fito ka yi magana akan akan isra'il ka gani kawai rasha ce china su ɗan tula su kaɗai da za su faɗa ma kin jama kin jam'in ko eh su kaɗai da za su fito su faɗa amurka sai dai kuma harara ko nufin ya abin da Allah ya faɗa mana manzon Allah ya faɗa mana muka ƙi shi ya sanya muka koma ƙasa muka koma yanzu ka biya in ba haka ba in ba rena hankali ba amurka ta bar ƙasar ta zo ƙasashen laraba duk ku ba ta gudu ta ajiye muku sojoji yanzu ga shi an ta yi da gidanta ta zo ta yi barna yanzu kuma duk an muku barna a gidajen kuma ƙasashen laraba ne ku ƙuri ba ku kai ku kai hari kuma ɗan uwanku musulmai ne kun gado ne ne musulmai ne su kansu mace je ta aiki mace sun san masifar yaƙi ba su yarda a yi a ƙasarsu amma sun sun kamu saboda mu sun zama mata jin laraba sun zama mata kuma ba yi ne son zuciya hana su haɗa kai ka dafi ya faɗa musu akwai wani tare da aka yi na ƙarshe kafin ya mutu ki ci ga munin gagara ki mu haɗa kan mun gagara faɗa ya ce bayan an kashe ni saddam ne ma ya faɗa musu ki hirge tunatar da su saddam wata irin soyayya ce ba su yi da su amurka ba wani irin zai bayar da su ba shi ba ƙarshe kuma yaya ya ce wasu to amurka ba ta da amfani suka ƙi suka mishi dariya ƙarshe kuma gashi ta zo ita iran duk da ban abin ba daɗi amma duk da haka saboda musulunci ne dole mu goya mata baya mu fata Allah ba ta nasara amma da ita Iran din ba da ita Amurka ta goya ba duk ta karya kasashen an musulmai ko yaƙin da aka yi na shekara takwas da ita da Iraq duk da ita ta goya wani ma duk wata ɓanna da aka yi Iran da ita ta haɗa amma yanzu magana ce ta zo ta musulunci dole mu ajiye wancan gefen wancan matsalar daban mu dawo mu goya musu baya Allah ba su nasara Allah ce mutum musulmi da musulmi yanzu maganar musulunci ne da kafirci yanzu ana maganar wato to ba a magana ce matsalar gida aiki ta aiki duk wanda amurka ta goya karshe kuma sai ta gura shi baya yanzu ka ɗauki france duk shugabannin da ta na amurka na afirka da ta yi amfani da su aka kai kasashen afirka karshe yayi suke a banza suke karewa wasu ta kashe su yanzu ina na baya baya ma wannan na na burkina bless da na gaba to ɗauki bless ma gashi a ransa da ransa in har mutanen ƙwarai ne ai ya kamata a ce sun kai shi can France an mishi gata to yanzu yana da a Afirka to to to shi ba ta kaji wata sabuwa to amma ya fi haka da mu hankalta wani zai zo ƙara biya maka baya ku biya musu baya ba kawai suna fada mai biyu ya kiri zantere ina ke da zantere dukkan haka ne to amma wannan ya hana da zan haɗe kai da shi ke nufa mu zama ɗin ya matsayin da ɗaya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana yake wa aidu lahum mastata'atin min quwwatin mm. mm.
Thank mm.
you.
Allahu akbar kaga tun farko Allah ya faɗa mu wa addinahum masdadatu ya ku musulmai ku yi musu tan- tattali tanaji ku yi tanaji masdadatu ku yi gargadan karfin ku min kuwati na karfi annabi sallallahu alaihi wasallam sai fassara yana da ake nufi da kuwa yace ala innal quwwatu arduna ala innal quwwatu arduna hasu uku yanzu Allah ya ce abin da addu'a yake nufi da karfin shine karfin makamin jefawa ka duba tun wancan lokacin shekara biyu ba ba a san meye misil ba ba a san meye lafiya ba ba a san dabu ma amma ta arruma wanda ya fita makamin nes- jefawa jefa ne yanzu ga shi duniya da ya ake da ya ake jefa ne yakan yara shi ta gagare su saboda ta talibi waɗannan abubuwa me yasa ya kin jam'an ya gagare su saboda ya tanadi waɗannan abubuwa shana ta tanada kai yanzu kuma ma yaƙin da ake yaƙin na satellitin ita kuma radar in ba ta ba a zo ta zama turu Eh, ku turo ku hauro sai a ɓata muku radar in ba ta gani kawai sai dai ku ga ɓarna ku ga wannan kaɗai ta ishe mu mu'jiza ta Allah addinin Allah wallahi yanda bai addinin Allah ba ya faɗi ka duba mu'jiza ce ta ga Allah ya ba mu waɗannan abubuwa ya faɗa mana tun shekara dubu fiye da dubu kafin a zo mu tanadi waɗannan abubuwa yau gashi kuma an mun gani da idan duk waɗannan barazana da suke saboda suna da kayan jefa kayan misir kayan shi ne ta ala innar uwa arrima jefa a ramu wanda ya fi karfin zuba shi kenan yanzu su waɗannan sun tanadi abin da za su jefa ya tafi tun daga ƙasar su ya tafi amurka shi sun ya take ta take yi a ta ce ta ce illar abu kuma ko in ta ɓace ko yi zaɓe a to kuma mun ka ga wasu da hana mu yanzu din ne ne ya sanya kasashen musulmi aka hana a duk a duniya duk kasashen arna suna da su amma kasar musulmi ɗaya ce take da shi makamai a kisan kaɗai ita ma kuma ta share ba kabila ita ma yanzu sun haɗa ta faɗa da afghanistan ana haɗa ta faɗa da 'yan uwanta eh yanzu iran ita ce ƙasar musulmi da ta zamana take tunanin mai mallaka wani abu aka ce kuma ƙarfi da yaji sai a hana ta to dan Allah wani yin adalci ne kai kana da shi ka ce kuma ni ba zan yi ba kuma kai inda kake da shi baka zauna kuma kana zalunci adalci ne shi ne da zance adalci zalunci ne aikin da na shi a bar kowa ya mallaka sai a zama lafiya wallahi da kowa ya mallaka ne da kowa zama ga lafiya zai ina da kana da shi an zama lafiya ai kamar yadda Allah ne yake ya sanya mana kisasi wala kun fil kisasi haya duk lokacin da ka san in ka kashe za a kashe ka ka kashe ni ne dole shugaba da gaggabi yara suna ana kai su gidan kasa ana ga ana ci ana ci da kakan banza wallahi ai gara ma a dawo a yi masa wuri abin da su gona har an dinga zama ana ci da kakan banza kawai haka nan asara da mun ga albashi ya ga ɗan kwantarfai suna ta kuka albashi bai ishe su ba kuma abin da biyo ne wa'adda zuba musu ba shi ma abin zan ma'anin kuma a yi ta ha gaba ha ƙarami sai sabi lillahi amma yanzu kowa a kai shi gona Allah a buɗe garakin mu gabaki da a sa- a kawo taraktar a buɗe a yi ta noma abinci ya noma shinkafa alkama kwambe ta duk ya zama arha kuma abin da lissafa maka ka je ka yi bare na ɗan bare ne ana yi ana ajiye maka ran da kasan kai tsari an fara maka kuɗinka in ka fito za a ɗauki kuɗinka a baka ka fito da shari sai ka je kai sana kai ma ka manta da ta'addanci shi kenan za ka rufin babu wani ba yanzu da kudin ka koma ka je ka yi ka je ka sake kai barna ko ka je ka yi sata ina ga hikima wallahi wannan hikima ta shi tafi an noma an samu abinci shi ma an tara musu kuɗin sa ya shekara kaza ya fito ga kuɗin shi ana lissafa musu na barema wallahi kuɗin da an bashi ya ishe shi jari in ma dai da gida ya zo sai gida kaji shi kenan ba marshe sana'a ce ya hana shi ke sace sacen ya kama akuyar wanke ya kama kagayen to yanzu ya zo yana da jarinsa sai zai koyi mutumin ƙwari kuma ƙarshen da ma ba ma maki wani noman da ya tsaya shi ma ya zai ce kai na ga ni da ya shi ma ya samu gona ya ci gaba kagari ya koyi sana'a kuma an rage barna amma duk sai aka hana masa ake tawo yancin ɗan adam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai kuma kawai shi da daga to ya wani shi ne yayewa Allah ka shirye mu Allah ne dai na da- na- na daji ya dawo gida Allah shi zai je abin kuma ba komai da nisan ta karatun alkur'ani ne Allah ta nake mu sai Allah ce zalika bima asau wa kanu atadu me yasa ya Allah ya tsine musu Allah ya kaskantar da su saboda sabawa Allah da kuma ƙetare iyaka da suke yi ƙetare iyaka da suke yi shi sun Allah subhanahu wa ta'ala ya musa haka sai Allah ce ni
إن الذين آمنوا والذين هادوا ومن الصالحين ومن آمن بالله واليوم الآخر Mm.
من آمن بالله واليوم الآخر وأنزل عليهم فلهم أجرهم عند ربهم Mhm. ولا هم يحزنون الله أكبر Allah saka da alheri sai ƙarshe kuma yanzu ku gane cewa ashe Allah ba wai tsanar su ne ba ba wai su Yahudu ne ba tsana ba a'a halin su ne aka tsana kamar yadda uwa ga da tana kai ma yaro ba tsanin ka ne abu ni ne ma an tsane ne ni ba wai na yi gaba a'a ba tsanin ka ne ake ba halin ka ne ba a so da ka canza sai ka dawo na gida kin ba kai ne ba abu wallahi suna son ka halin da kake yi ka sa su kunya a gaba kana ɗauke ɗauke duk inda ne za ta ake ɗan gidan wani ka kuma yadda da suka wulaƙanta su in ne za a yi ya sha yi amaye a ce ɗan gidan wani halin mu ba so da ka gani wallahi ka zama abin soyayya ina fara an gane to yanzu ma Allah shi ne ke faɗa mana ba su ne ya tsana ba a a halin su ne ke yanzu kuma sai Allah ya haɗa gabaki ɗaya ma sai ya kira duniya ya ce innal lazina amanu yace kaga waɗanda suka yi imani su waye mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mabiya sunnarsa wallazina hadu da waɗanda suka kira kansu yahudu ma'ana su ne mabiya annabi Musa nasara da kuma wanda suka kira kansu nasara kiristoci su kuma ne mabiya annabi Isa wasabi'ina kai har ma da wasu addini daga waɗanda suka karkace daga waɗannan addinai na Allah domin waɗannan suna cikin ahlul kitabi yahuda da nasara saboda an san su addini su na sama ne su kuma waɗancan addini ne na maguzanci ina ba ta fahimta akwai bambancin asalin addinin Allah da kuma addinin maguzanci sai dai kuma su waɗannan sun kafirce bayan addini to sai Allah yake kira ga baki da dukkan ku ba tsana ku Allah yayi ba bayi ne na Allah shi ya yi ku kuma yana son ku me yake ce da ku ku dunkule da baki da ku dawo sai Allah ce man amana billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira duk wanda ya gaskata Allah ya bi alqur'ani ya bi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa amila salihan kuma ya aiki na kware a gace falahum ajruhum inda rabbihim wallahi ba wani kyama ko ya yahudi in ya dawo addinin musulunci Allah zai karbe shi ko yau dan addinin buda in ya dawo musulunci ya zai kawo Allah Allah na san shi bayi ne na Allah ga abin da Allah yake so sai kuka ki yanzu yana kira dukkan ku aje ku dawo ku gani Allah zai so ku ba zai so ku ba ko Trump matsiyaci in ya yau ya dawo addinin musulunci ya yi iman da Allah ya kuma da Allah Allah yana zai karbe shi kenan abin ba wai yare ne aka ci ba ina fata fahimta amurkan da ita aka gudu jama'a amurka ba zaluncin da suke yi ne yahudu zaluncin da suke yi ne to ne ku dawo ne zalunci ku dawo ku ga hanyar kwarai ku yi imani in har kuka yi imani wallahi wala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah subhanahu wa ta'ala zai ba ku lada ladan kuma wanda zai kai ku aljanna ladan yadda kuka ga mu'minai ba sa jin tsoron tafiya lahira saboda su yi imani da Allah to haka kuma wala hum yahzanun saboda haka kuma ba za su yi bakin ciki ba saboda ma'ana sun tuzartar da rayuwarsu a nan duniya ko kuma da sauransu ba a'a yanda mumune suka yi imani Allah ya kare su ba tsoro babu baƙin ciki babu damuwa to kuma haka in kai imani da Allah ko kuma da Allah Allah yana son kenan kun ga abin ba kabilanci bane ba ba tsana bace ba a'a hali ne halin su ne Allah bai so ya tsiye musu an yi an yi da su su canza su canzawa ka duba in kai ne dai wallahi daga ni'imar farko da kai musu ina ji ba ka kara musu ba ka tsoratar da mutane a gaban su daga kamu na fir'auna a keta musu da zu da hutarwarsu su koma wasu bai kai wani Allah suka ce ma Musa iza Allah ma aliha dan kama da kuma aliha farko ba abin da kace Musa ya samu na Allah wasu tabbata su mutane suna bautar wani Allah suka ce ka wani Allah mu ba kamar yadda Allah ya ce wai hasan manta da Allah nasu amma Musa bai biye su ba ya musu da yake kan mutane na kaza to shi ne da aka je aka zauna kuma Allah ce annabi Musa ya je wa ai miƙati gabas na makaranta to shi ne kafin ya da da miƙatin har sun noma mana su kansu Allah to kai in kai ne dan Allah daga nan ba ka kare da su ba to amma ka duba duk bayan ne wannan na fa Allah ya ce waɗannan mu'mini da yake zano mana insha Allah kuma gobe zai mu tashi ana nuna mana tun da lokaci yayi da fata abin kanta daidai Allah ta rabu cikin ladan abin da mu kuskure Allah ya fi mana bukatocin mu alheri da Allah ya biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ta bani ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ta arsa da guje mata فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم اهدنا فيمن هديت واتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برام شر ما قضيت اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل اللهم ات انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله ساكن عليه